أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka da kasancewa a daidai wannan lokaci domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba gabatarwa a wannan zawiya mai albarka zawiyar maulanmu shek ado musa allah kara masa rahma musamman a yau insha allahu dare na goma sha sha takwas ko? sha takwas gobe kuma za a tashi sha tara to Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara za mu ci gaba daga yadda muke a cikin suratul bakara bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بدونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شكاك بعيد
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله مدوكتين سركي yana mana bayani akan munaza'ar yahudu da nasara da suke yi game da annabtar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to Allah yana ci gaba da bamu irin sufofinsu da irin ayyukan da suke yi wanda ya saba da addinin musulunci baki daya to Allah yake ce mana innal ladina ku tuna wa'innan mutane wa'inda yaktumuna ma anzalna min albayyinati suke boye abinda muka saukar na daga hujjoji shine ma anzalallahu min alkitabi abinda Allah ya saukar na daga alqur'ani wayannan yahudu asali kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance manya-manyan malamai ne na addininsu wanda kuma addininsu nan suna da mabiya mabiyansu kowa da irin harajin da yake saka masa yana bashi kamar yadda har yanzu za ku gani duk sati ana biya duk sati wannan zai ɗauko abin da zai bayar ya biya wannan ma zai ɗauko abin da zai bayar ya biya to wannan haka ya kasance a zamanin su to sai ya zamto akwai manya-manyan malaman su irin su kabo ibn al-ashraf da irin su malik ibn saif da irin su huyayyu ibn al-akhdab to manyan malamai ne na yahudu wanda sun riga sun ginu da kansu sun yi kuɗi da wannan saƙo na annabtar annabi isa alaihi salatu wasalam da saƙon annabtar annabi musa alaihi salatu wasalam to sai suka shirya cewa kowa da irin jama'ansa sannan yana karɓar rashawar da yake samu ya karɓa idan har hukunci ta zo mai zafi a kanka to za ka yi magana sai malaman naka su zauna su duba dokan da Allah ya saukar na attaura su sai su nemi menene da su sauƙaƙe maka mai zafi sai ce to kai ban da kai anan mun fassara aya saboda kaza kaza kamar yadda ake cewa a fassara constitution ko idan aka zo aka ga an an zo ana so a yi hukunci aka ga hukuncin wanda da masa mai wahala ne sai a ce to bari a kai wa masana constitution su yi fassara sai a karanta dokan gata dai zahiri ne gata a fili haka ake aiki da ita to sai wanda suke da su wakilci al'amarin wanda gwamnati take so su yi aiki sai su ce to sun fassara dokan da kaza da kaza da kaza to haka suke yi sai su ɗauka to sai ya zamto sun riga sun samu shine cin su shine shan su shi yasa Allah ya musu gargadi a baya fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksubun ubangiji ya gaya mana cewa da kansu suke zuwa su rubuta abin da suke so su shafe abin da suke so to a wannan lokacin suna karban hadiya da abubuwa daban-daban falamma bu'isa muhammadun sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam khafu in kida'a tilkal manafi sai suka ji tsoron wannan abubuwan da suke samu na alkhairi da kuɗi da ake ba su yaya za a yi wannan abin kar wato ya kare fakatamu na ata muhammadin sallallahu alaihi wasallam to da annabi ya bayyana matsayinsa na annabi wanda Allah ya umarni a bishi sai suka ɓoye sifofin manzon Allah sai suka ce ƙarya ne ba su ma san shi annabi ba ne alhalin kuma gashi nan sifofinsa a cikin littattafansu saboda idan aka bibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hazzun nafsi ya kare za a dawo bautan Allah ne shi kuma bautan Allah ba bautan wani kato a ciki zai zamto zallan biyayya wa Allah ne kuma Allah zai mana bayanin abin da ya kamata a yi masa a wannan wajen to shine sai suka dinga koye sifofin Annabi Muhammadu suka ce ba su san da shi a cikin aike ba suka ce kawai nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana ma wajanna alaihi aba'ana mu iyayen mu zamu bi abin da suke kai shi za mu samu shi za mu bi to shine Allah yake cewa innal ladina ya rasulullahi ka gaya musu wa'innan malamai na yahudu da malamai na nasara wanda yaktumu da suke boye ma anzalallahu min alkitabi abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar na daga littafinsa at-taura da linjila da abin da ya saukar a cikin alkur'ani na sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa yashtaruna bihi samanan kalila akan ba su yar kuɗi kaɗan su sayar da wannan sakon su canza ga abin da shine na son zuciyarsu Allah ya ce ula'ika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar wa'innan mutanen babu abin da suke samu babu abin da suke ci a cikin cikin su face wutar jahannama suke ci domin dukiyar da suke ci din sai Allah ya yi ishararsa ga mubalaga a maimakon a ce suna cin haramun kawai sai Allah ya ce suna cin wutan jahannama ne ka san dai ba za su cin wutan jahannama ba amma Allah yana ishara da gargadi da tsawatarwa akan abin da suke ci din lallai kawai ya kai su wutan jahannama har gashi sun shiga wutan jahannaman gashi ma suna cin wutan jahannama Allah ya tsare mu ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wala yukallimuhum Allah yawm al-qiyama ranan al-qiyama Allah ba zai yi maganan yarda da su ba idan suka yi ihu suka yi kururuwa Allah zai zai bijim da su ma'ana ubangiji ba zai kula su ba har zai karshe abin da amsa musu shi shine ihsa'u fiha wala tukallimun ku yi shiru a ciki ku zauna cikin kaskanci ba a son a ji wani murya daga gare ku in kun so ku yi ihu in kun so kar ku yi su da kansu za su yi kuka su yi kuka a wadar wayan da su kuka kusan shekara dubu su ce a duniya idan ka shiga damuwa to ihu za ka yi ta yi da a ji tausayinka to mu dinga ihu su yi ihu su yi ihu su yi ihu har sai sun gaji bara a kula su ba fala yi haffafa an humul azabu babu wani azaban da za a sauƙaƙe musu wala hum yunsarun idan suka yi wannan ihu din suka ga an musu shiru sai su ce to mu sake mitin domin ko a cikin wutan jahannama akwai shaidanu din sai a sake mitin sai to yanzu duk azaban da za a yi mu gwada shiru mu yi kaman ba mu ji ai in an ga haka za a nemi a ce to ko sun mutu ne wani hali ne yanzu suke ciki sai su sake yi shiru su haƙura da azaban da za a yi musu to idan suka fa ji azaban ba na haƙuri ba ne sai su ce sawawun alaina a jazi'ina amsa barna malana min mahis sai yau dai kan mun jangwalo wa kanmu azaban ta riga ta afko mana in mun yi ihu kururuwan ka banza in mun yi shiru ba ji da ma za a yi ba kawai ku ci gaba da abin da za ku yi kowa ya ihu tambelen da zai yi malana min mahisin babu wanda zai iya tsawatar da mu ya tsayratar da mu daga cikin azaban da muka afka to abin da yasa Allah ya musu shine in kun duba Qur'ani da ku ga yanda suke yi wa annabawa in sun ga dama za ka ce annabi sawa'un alaina in ka ga dama a wa'asta am lam takun min alwa'izin in ka so kai wa'azi in ka so kai shiru wannan ya rage maka mu ba mu jin abin da kake faɗi in sun ga dama su ce mu fa kunnan mu a toshe ne ulubuna gulfun zuciyar mu ma ta toshe abubuwa suke yi wanda zai zamto na fusatar da ubangiji da nuna ba za su taɓa karɓan aikin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala yukallimuhum Allah yawmal qiyamah ranan kiyama Allah ba zai yi zance da su na girmamawa ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba tsarkakewa shine mutum zai iya shiga wutan jahannama a wutan jahannaman Allah ya turo ceto na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gane da kai to su ba za a sa su cikin wannan ceton ba za a tsame su kamar ba a yi su a cikin wanda Allah zai musu rahama ba walahum azabun alim lalle suna da azaba mai radadi a cikin a cikin wutan jahannama a ranar tashin kiyama Allah ka tsare mu ulaika wa'innan wa'inda ake muku bayani su ne alladina ishtaraw dalalata bil huda wanda suka sayi batan su suka sai da shiriyan su da bata wanda ya sai da shiriyar sa da bata wal azaba bil maghfira su ne wa'inda suka zabi azaba akan rahaman Allah dalili shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa idan mutum yayi mummunan aiki akan rubuta mishi zunubi ne kwaya ɗaya tak amma idan mutum ya yi aikin alkhairi za ka iya aikin alkhairi kwaya ɗaya sai an baka lada dubu saba'in wani kuma a baka lada dubu ɗari bakwai wani kuma aikin alkhairin guda ɗaya za a baka ladan da zai karya mizanin da zai auna a nan duniya ba za a samu abin da zai auna shi a nan duniya ba amma duk wa'innan falalan da Allah ya yin da duk wannan saukin da ubangiji ya yin da duk wannan kyautan da Allah ya yin su suna gani za su tunkuɗa wannan bautan da wannan falalan su zaɓi Allah ya azabtar da su wannan zunubi kwaya ɗayan sai ya yi ta rinjayen alkin alkhairi kwaya dubanni duban dubana wannan ya sa Allah ke cewa isharau dalalata bil huda sun sayi wato ɓata ne da shari'a an ba su shari'a kamar yadda kowa an haife shi akan shari'a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullu mauludin yuladu alal fitra kowa akan haife shi ne da shiriyarsa a hannunsa to amma kuma za su da kansu za su je su sai da wannan shiriyar su zo su zaɓi abin da yake ya saba wa shiriya Allah ya tsare mu wal azaba bil maghfira sannan sun zaɓi Allah ya azabtar da su akan su shiga rahaman ubangiji da gafaran ubangiji wannan zaben da suka yi shi sa Allah zai azabtar da su azaban da babu sauki a cikin sa ranar tashin alkiyama Allah ya tsare mu fama asbarahum ala nar Allah da kansa sai yayi wani irin gargadi da wani ishara wanda wannan ana magana ne wato istifhami ne wanda Allah yayi domin ta'ajjubi domin ban mamaki wato Allah yake cewa ikon Allah wai Allah ne da kansa ke cewa ku yi mamaki ma asbarahum ala nar duk irin wannan wutan jahannama da zafinta da radadinta wai wani irin abun mamaki me yasa har suka iya jurewa suka ɗauki azaban Allah suka sayar da wannan rahaman da Allah ya musu ko kuma wannan istifhamin ya zamo ya canza ma'anansa ya zamto imma ana nufin ta'ajjubi da shi ko kuma fama asbarahum alan nar to menene yake damun su har suka iya hakurtar da kansu suka ce za su shiga cikin azaba ubangiji yana nuna musu wannan wasu malamai suka ce fama asbarahum alan nar wannan shi kansa kamar yadda Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim to kamar ana yin musu izdili da suka saba yi a nan gidan duniya ne Allah ya taimake mu na'am ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد نعم الله مدعوكي سركي كتوا ذلك غاشنكو wannan dukkanin ayyukan da suka dinga yi ba komai bane yasa dama Allah ya tambaye mu me yasa suke boye sifofin Annabi Muhammadu innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu min alkitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila suna boye wannan sifofin Annabi Muhammadu me yasa suke gardama da umarnin manzon Allah da ke nuna musu abinda za a samu na ranar tashin alkiyama mai yasa suke gardama da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke zaben abin da suka ga shine yayi daidai da son zuciyansu me yasa duk wannan tambayoyin to sai Allah ya bada amsa da kansa yace zalika ba komai bane haka yake faruwa face bi anna Allah Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alqur'ani ne wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqqi domin ubangiji madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani ne bil haqqi da gaskiya wanda yake tonan asiri akan abubuwan da su wa'innan Yahudawa suka babboye wannan ne kawai dalilin da yasa suka shiryo cewa su ma da su rushe sakon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wanda kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su Yahudawa da kansu da suka karanta a littattafan su cewa akwai annabin da zai zo daga cikin annabawa karshen zamani shine annabi Muhammad wanda da yawan su akwai irin su Tubba al-Awwal ɗaya daga cikin sarakuna ne na Yahudu daga ƙasan da yake sai da ya taso ya zo har garin makka ya tafi har garin madina ya yi sako ya aje akan cewa wannan idan annabin ƙarshen zamani ya zo annabi muhammadu to a isan masa da sako na cewa na yi imani da shi wanda an ce ya zo da mutum sama da mutum dubu goma a lokacin shirya zai yaƙi mutanen garin makka sai da ya ce a nan annabi muhammadu zai zo amma suke aikata wannan aiki na saban allah sai aka masa ishara da cewa babu wani wanda Allah ya halatta masa ya yaki a garin Makka sai Annabi Muhammad babu wanda Allah ya halatta masa sai aka yaki a cikin garin Makka mutum idan yayi to zai shiga cikin tashin hankali shi yasa zama a irin wa'annan wajaje garin Makka da garin Madina in mutum ya je abin da ya dame shi na ibada to ya kokari ya fita a harami kamar yadda ake ninka maka lada haka ake ninka maka zunubi ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم إن كي ساني أتن وتن جهنم ذاك تفي إن كي زنا أتن وتن جهنم ذاك تفي duk aikin sabo da kai atan azaba Allah zai nada maka to wannan abun da ya bada mamaki malaman su sun yi ta karantarwa da bada sifofin manzon Allah ga kalan shi ga kalan shi ga kalan shi wanda daga ciki yasa aka samu irin su Salman al-Farisi wanda manzon Allah ke ce Salmanu minna ahlal baiti da wasunsu suna nan da yawa manzala sallama sun yi imani da annabi ne saboda sun karanta a littattafan mutanensu wanda ya gabata wanda an samu irin su bahira ar-rahib wanda shi ma ya zauna a ɗaki ya kusan shekara ɗari na ibada kawai ya karanta a littafi cewa annabin ƙarshen zamani zai zo gindin wata bishiya a waje kaza wannan bishiyan da ta zauna ba ganye amma tabbacin alaman cewa annabin ƙarshen zamani ne da ya zauna a gindin wannan bishiyan bishiyan za ta yi rassa ta yi ganye tashi a wannan lokacin yana zaune sai ga manzon Allah sallam lokacin na kankantan shekaru na irhasat nasa ana maganan ya zo da baffansa da kakansa sai na abdulmuttalib manzon Allah ya zo sai ya zo ga waje ya cike sai annabi ya ja gefe shi kuma tun da aka karanta wannan abin ya san shekarun bayyanan annabin yayi sai ya dinga yin abinci kullum in baki sun zo cewa zai tare ku ya baku abinci ku zo ku zauna a wajen yana jiran ya ga waye ne in ya zo zauna wannan bishiyar za ta yi ganye bai samu ba sai da ya gama yin abinci ya tara duk kowa ya zo shi annabi ba yin wawuso wawa abin nan da ake ce wawa wawa ko manzo Allah ba yin wawa shi annabi sallama idan ya sa hannu hannu yawa abinci sai ya cire saboda ba zai ba zai yi wawa ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa daga nan za a gane mutum mahandami ne daga lokacin da aka saka abinci kaga mutum ya yi far ya kewaya shi daya to alamun cewa akwai matsala a abincin da za a ci ma kawai ya gagara ya bada hakkin yan uwansa to yaya kake tunanin kuma hakkin ya biyo ta aljihunsa shi yasa tun daga gida irin wa'innan za ana koyar da yaro tarbiyya tun na kankantan shekaru yaro zaka koya masa kyauta in kaga dama kuma zai tashi mai kyauta din da izinin Allah za ka koya masa alkhairi in ka ga dama za ka koya masa adalci in ka ga dama kuma duka abin da ka koya masa nan fa zai tashi yana yi amma idan ka bar yaro sasakau to zai tashi da mummunan ɗabi'a kuma baka isa ka gyara masa ba misali idan har kana so yaro ya tashi da kyakkyawan tarbiyya za ka zo da abinci ka zo da abinci kamar abin da ka san ya fi so kamar misali nama ne ko minti ne ko wani abu idan ka zo sai ka bashi sai ka ce to ka raba ma yan uwanka ai ka sassan musu kai ka bashi ka ce ka je ka sassan musu to anan zaka fara gane wani irin zuciya ke da shi idan kaga yana basu yana kai harara na barwa na kai naushi to wannan tun na kankani ta kadari ne sai ka yi da kyar da shi marwaci za a zama to amma a hankali a hankali kana dan tadribin sa yau da gobe in ya saba ko to wannan zuciyarsa sai ta zama ta yi laushi Allah Allah yake da ya samu zai yi wa ƴan uwansa amma in kana so ka mai da yaro tantirin marowaci mai iya zalunci nan gaba kai ma in ka zo sai kai kuka kana kai karan shi to ka tashi ka zo in da ka bashi wani alkhairi sai ka kira shi ka boye shi sai ka ga shi a cikin uwansa sai ka ja shi daki ka boye shi ka ce masa zauna ka cinye to insha Allah duk abin da ya samu sai ya buya ya rada cinye lokacin da zaka zo kai ma kana cikin hali na haula halin yunwa to shi fada ma abin da aka koya masa zauna ka cinye ne idan ya je ya samu sai ya zauna ya cinye kuma a ɗaki ya yi da ya ɓoye dama ba a ga shigansa ba to da ya ga fitansa to da haka ne ake koya ma yaro rowa da haka yaro zai tashi to yana daga cikin ɗabi'an ma'aiki tun na kankantan shekaru ba a taɓa ganin manzan Allah ya sa hannu wai dan a kwano ya nuna cewa zai ci haƙƙi ko rabansa ma zai haƙura shi balle raban wani shi yasa duk abincin da annabi ya sa hannu yake yin albarka bahira ar-rahib wanda ɗaya daga cikin manya-manyan malaman yahudi ne manzo Allah sallama yana zama a gindin bishiyan abin mamaki an zo an kewaye kowa zauna har da dan uwansa shi kakansa sai na Abdul Muttalib sun je sun zazzauna da abinci shi annabi na kankantan shekaru maganan shekara bakwai zuwa dan sama ne shikenan sai Bahira ya ga an zauna shi kuma a iliminsa wannan ranan annabin zai zo ya duba ya duba ya ga duk kowa ya zauna manzo Allah sai ya ja gefe ashe tun daga nesa inuwa yana bin manzon Allah annabi ina tafiya da ga inuwa a saman kan manzon Allah inuwa yana girgije girgije yana bin shi yana manzon Allah inuwa to da annabi ya zo ya zauna wannan cike wanda aka sai annabi ya gefe sai koma gindin bishiya yana zama a gindin bishiyan nan sai duk bishiyan ta yi rassa ta yi ganye take kawai ta mamaye ta yi lif kawai ta rufe manzon Allah bai hira daga bukka ai ya fito da gudu har ya manta yana zuwa ya ce ina wancan ba ɗan uwanku bane ya kuka bashi ka san malamai da wayo ba zai tona musu bai ce ai annabi ne kowa yi shi yake so ya amfana wancan ba ɗan uwanku bane ya kuka bashi a can sai aka ce a manzo Allah ya taho mana sai na Abdul Muttalib sai ta masa to ai waje ya cike ne sai ce a to dama tunda waje ya cike zo mu shiga akwai akwashi a cikin ɗaki a gona ana shiga aka zauna ya ce masa daga ina kuke ne sai na abdulmuttalib ya ce masa kamar yaya a wani ruwayan suna ce sai na abu talib ne ya ce kamar yaya ya ce eh ina so in tambaye ku daga ina kuke sai na abdulmuttalib yana so ya ja sai ce masa wannan na san ba ɗanka ba ne jikanka ne ya ce haka ka sani ya ce babansa ya rasu ya aka yi ka sani ya ce tun na ciki babansa ya rasu yanzu mahaifiyarsa ta rasu sannan kaza ya ringa faɗa faɗa kai akan manzon Allah Abdul Muttalib ya ce to kai hakuri tunda ka san wani abu eh mu kaza da kaza da kaza ne mu da Quraysh muke ya ce to in sanar da kai wani abu ya ce ya ce wannan yaro naka annabin Allah ne kuma duk yanda ya wuce aka gane shi Yahudawa da su masa hassada da su nemi rayuwarsa saka ina ba da shawari a yi a koma da shi gida kar a sake barin sai fita to daga nan ne ya koma wannan ina gaya muku ɗaya daga cikin malaman yahudawa tun kafin a turo manzon Allah fa sun san cewa annabi Muhammadu annabi ne ganin irin ruwayan al-Imam al-Bukhari wanda aka samu kawun sayyidatuna Khadija wanda shi ma da kansa lokacin kafin aikin annabi lokacin manzon Allah yana mafarki manzo Allah yana kallon ar-ru'ya saliha sai suna Khadija ta kai manzon Allah wajen kawunta yace masa kai annabi ne da ina ma a ce zan ganka lokacin in taimake ka ya rasulullahi duk malaman yahudawa sun yi imani sun karanta sun sani cewa annabi Muhammad annabi ne amma saboda hassada am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allahu min fadlihi me dalili Allah yace kawai zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqqi wannan annabtan da za a bayar din ran da suka ga cewa annabin nan ba a zuri'an su bane tun ran haihuwar manzo Allah suka fara wannan fushin hadisin sai na Aisha lokacin da aka haifi manzo Allah sallama Yahudawa sun yi yekuwa domin akwai wata tauraro da a ilimin su ya tabbatar musu ranan da aka haifi annabi wannan tauraron za ta fito duk malaman su sun ga tauraron a sama sai suka dinga yawo sannan kuma sun ji labarin datsewan katangan kisra kafewar ruwan sawata wuta na sawata ruwa na bahira mene duk sun ji labari sai suka bazama yawo gida-gida suna tambayan wani gida ne aka haihuwa ranan da aka haifi annabi duk duniya ba a haifi wani ɗa ba sai shi shi kadai domin namiji ne shi ɗaya shi kadai gayya inna ibrahim kana umma shi kadai annabi sallama shine al'umma da suka ga cewa babu wani haihuwan ranan duk wanda aka ji a ce ba ya haihuwa ba sai a ɗauko ɗan jiya sai a ɗauko shekararren yaro suka ce to su fa ba su shi nema ba an yi haihuwa jiya sai suka ji labarin an yi haihuwa a gidan sayyidina abdullahi sayyidina amina alaihi salam tun a lokacin sayyidina abdulmuttalib suka zo su ma abin da suka fara zuwa suka ce ba shi da baba babansa ya rasu duk sun karanta abun mamaki da suka zo suka ɗauki manzon Allah ɗayan malamin su yace me sunan shi aka ce Muhammadu ya ce to anya shi ne ba wai ma babansa kakansa malami ne aka ce a'a ya ce to a kawo min shi in gan shi yana zuwa da ya buɗe bayan manzon Allah tambarin hatimin annabi Muhammad ta buge shi sai faɗi ya faɗi ya suma ya ce yahudawa kun yi asara duk abin da muke faɗa muku muke jira din nan gashi nan ba al'umman mu bane ba a dangin mu bane kai ya zo a maimakon su rike shi su yi imani tun daga ranar sai kuma suka sa hasada sai suka ce wallahi ya girma da mu kare shi kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa innal ladina tarfu fil kitabi Allah ya ce kaga wanda suka yi sabani suka ki bin straight abinda Allah ya saukar la fi shiqaqin ba'id dati ta sabani kuma a sabanin suke wa inda abin da ya ba ku mamaki shine yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd yahudu idan suka ji ayan da ta yi daɗi Allah ya bayanin annabi Musa annabi ne ga irin halayensa ga yanda yake wa idh qala kaza wa idh qala kaza ce kai haka ne gaskiya ne nan ai gaskiya ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kalli baitul qudus yake sallah suka dinga kun gan shi ai dama mun gaya muku wannan annabi Muhammadin akwai kanshin gaskiya baka ga yanda yake kallo ba nake ibada nan ne ai addinin mu gaskiya ne wai sai dai annabi ya karfafi akidar su ba za su yi imani da annabi akan gaskiya ba nasara kuma daga sun ji labarin sai tuna maryamu ya maryamu ke kaza ce ya maryamu kaza ce ta ce ka ji ba yayi gaskiya yayi gaskiya ai daga ji wannan ba wanda zai faɗa sai annabi in annabi ne anan amma kuma bayan nan ba annabi bane sun karyata shi ma annabta to shi Allah ya ce lafi shaqaqin ba'id gashi suna so su yi imani anan can za su karyata kansu sai su kuma haɗu su yi majan karyata manzan Allah su ma kuma sai Allah ya raba tsakanin su ya su ya so duk su lalace sai ka ji su ma shashin su yana sukan shashi zaka ji cewa wakalatul yahudu laysatul nasara ala shay wakalatul nasara laysatul yahudu ala shay Allah ya ce wa hum yatluna kitab wannan za su ce wa'innan ƙarya ne shi yasa aka ce sayyidina ali alaihi salam wata rana ya tashi ke cewa nayi imani da yahudawa nayi imani da nasara wasu ka ce to fa sayyidina ali ya faɗi babban magana ya kamata a tambaye shi abin da yake nufi imam ali alayhi salam da aka tambaye shi ce yahudawa sun ce laysatul nasara ala shay nasara sun ce laysatul yahudu ala shay ni ma na gaskata su sai ku ya ce a to ai mun imani da haka sai da shi al-imam ali babu ilimin nabi ne sallallahu alaihi wasallam yakan zo daga ra'ib na ilimi wanda in bai bude luguzin ba to fasa shi sai wa'inda Allah ya haska musu to irin wa'annan suna nan da yawa da yawa da yawa wata rana ma aka ce tashi ce inni uhibbul fitna yau ina son fitina aka ce imamu alin kuma yau yana maganan fitina aka sake tambayin shi ce ai inna ma amwalukum wa auladukum fitna da ƴaƴanku da dukiyanku duk fitina ne waye ba ya san ƴaƴan waye ba ya san dukiyan kowa ya shiru sai kowa ya watsi to sai haka akwai magana idan ka ji daga bakin manyan malamai to ka tambaye su la'alla sun hau wani gwadabe na fahimtar ilimi wanda kai baka sani ba in kuma ka daka ta tasu ka lalace to shine Allah yake gaya mana wannan sabanin da suka shiga nasara yanzu su zo su ce yahudu ƙarya ne yahudawa ma su ce nasara ƙarya ne wanda kuma har a yau a haka ake ba yahude bai yadda da ba nasare ba ba nasare bai yadda da ba yahude ba yanda suke gaba da mu haka suke gaba da junan su kai fin haka ba tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta amma kuma kawai saboda iya shedan ya haɗa zuciyansu suke soyayya a tsakaninsu domin su yi gaba da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وهين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib dalilin wannan sokan aya yahudu da nasara mun faɗa a bayan da suke ta jayayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi wato kallon ɗakin Ka'aba da kallon Baitul Qudus garshe sai na yahudu suka koma suna kallon matsagar rana nasara suka koma suna kallon mafaɗar rana dukkaninsu yahudawa suna kallon nan yadda rana yake fitowa su nasara suna kallon yadda rana yake faɗi sai zamto ya su ya su wannan ya zama musu jayayya suna so su mai da iya wannan ya zamto addini to dama kamar yadda muka faɗa wannan aya laisal birru ko laisal birra ta daga cikin wato aya a bayani na suratul bakara kaman ka zo tsaginta ne wajen bayani da Allah subhanahu ta'ala ya tsaga Qur'ani a cikin suratul bakara a suratul bakara ayoyin da muka karanta a baya gaba daya suna mana maganganu ne akan abubuwan da ya shafi munanan ɗabi'u irin su yahudu da nasara da jayayyen da suka dinga yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar irin ayoyin da muka dinga karantawa da kuma abubuwan da ya shafi usul na addini abin da ya shafi tauhidi da zakka da aikin hajji da makamantan su wanda da shi aka bude suratul baqara wanda allazi zalika kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfikun har dai kaje ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wanda ana bayani akan ginshikan arkanuddin wanda su ne suka haɗo wannan addini to wa'innan su yahudu da nasara tun a wannan ayoyi Allah yake zabje su da munanan ayyukansu to daga nan kuma wannan aya na laisal bir za a koma mana bayani ne akan abubuwan da ya shafi abubuwan da ya shafi irin su hudud irin su al-ahkam na shari'a na musulunci hukuncin kaza hukuncin kaza to daga nan bakara za ta dauka da a ci gaba da mana wannan bayani to shine Allah subhanahu wataala yake musu raddi da martani akan abin da suke kai da kuma wanda su ma suka tsaya wasu daga cikin munafikai suka fara lissafin menene yaya za a kalla ina za a juya to shine Allah yake cewa laysal birra ya rasulullahi ka sanar da su cewa albirra in an ce albirra shine dukkanin aikin alkhairi kowane iri ne ismun jami'un li jami'i ta'ati dukkanin wani aikin alkhairi to shine ake ce mishi albirru shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi akan menene albir to albir shine aiki na kowane iri na alkhairi duk abin da kai na aikin alkhairi sunan shi albir to albirru bai ta'allaka da ka kalli gabar ko yamma ba ko da sallah ne ko da kai ta sallah ne kawai kana sallah kana sallah ba iya shi bane fa albirru ba shi bane kawai aikin alkhairi shi Allah ta laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ba aikin alheri bai takaita a iya ku kalli gabar da yamma ba ba haka bane ba kawai a walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir abinda ake nufi da albirra anan wasu kira'a sa ce walakin albarra wato abinda ake nufi in an ce laysa albirra wato aikin alkhairi bai zamo ba walakin albirra shi aikin alkhairi idan kuma an ce albarra walakin albarra zai zama ismul maf'ul kenan shi wanda yake aikin alkhairi wancan zai zama masdarin aikin wannan ko zai zama fa'ilin aikin to ala ayi halin imma mai aikata alkhairi imma shi aikin alkhairin bai ta'allaka da zallan kallon gabar da yamma ba a'a man amana billahi wanda ya tabbatar da yayi imani da Allah wal yawmil akhir ya yadda da cewa yayi imani da ranar tashin alkiyama to wannan shine ake cewa ya nufi yin aikin alkhairi kuma shine ake cewa mutum nagari wal mala'ikati yayi imani da samuwar mala'iku bai da ‘ya'yan Allah ba kamar yadda dukkanin wa'innan munanan akidu ne na su wa'innan Yahudawa wasu suna cewa mu za mu mutu ba za a tashe mu ba wasu suna cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne domin su bata wa annabawa rai don su nuna su sa Allah ya fushi abinda Allah baya so to Allah yake cewa wa'innan duk ba shi bane abinda ake nufi walakin albirra man amana billahi wal mala'ikati wanda ya imani da Allah da annabawansa ya kuma yi imani wal yawmil akhiri da ranan karshe ya yadda cewa za a yi tashin alkiyama wal mala'ikati yayi imani da akwai samuwar mala'iku kuma ba mata ba ƴaƴan Allah bane ba matan Allah bane bayin Allah ne wal kitabi yayi imani da alqur'ani da littattafan sama gabaki daya kutubu samawiyya dukkan mutum yayi imani da su ya tabbatar da cewa za a same su wannabiyina yayi imani da annabawa wanda duka wannan kowanne akwai rassa na imani a karkashin sa akwai rassa na imani da littattafan sammai duka za ka yi imani da su kuma ka yi imani da cewa zancen Allah ne imani da annabawa ka yi imani da su akan cewa aikin su Allah yayi kuma kowanne a cikin su yana da amana yana da gaskiya ya isar da sakon Allah sannan kuma bai yi ƙayir ba bai rage ba sannan Allah ya ba su isma dole ka yi imani da annabawa akan wannan mala'iku da kai imani da cewa ba su saba ma Allah mala'ika bai saba ma Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun mala'ikun kuma kala kala ne akwai mala'iku wa'inda suna nan a cikin wato kasa akwai wanda suke cikin sammai akwai wanda suke cikin lauhul mahfuz akwai wanda suke karkashin al'arshi akwai wanda kowanne suna nan akwai yan baitul ma'mur wanda kullum mutum dubu mala'ika dubu saba'in kuma kullum dubu saba'in din nan in sun shiga suka yi sallah sun fita kenan su an gama halittar su sai wasu akwai mala'iku kala kala akwai wanda suke kiraman katibin akwai wanda suna nan masu murakaban kowa da kowannen mu wanda za su zauna hagunka da damanka duk wannan sai ka yi imani da shi to Allah yake cewa wan nabiyina kai imani da samuwa annabawa wa atal mala sannan kuma mutum ya bada dukiya ala hubbihi bisa san ransa ka ciri dukiya ka ɗebi kuɗi ka bayar tafarkin Allah zawil qurba ma wanda aka wanda suke ƴan uwanka ne abokan dangi da ka ɗauki kuɗinka tare da kana son kuɗin wanda abin da ake nufi kuɗin kana so ba wanda misali an kama ka an yi kidnapping ɗinka an sama bindiga za a harbe ka an harbe na kusa da kai an zo kan nabi shi ma kowa a tambaye shi a ce masa meye ne burinka sai ka ce a bani waya wani na baka kuɗi kaza wani na baka kaza wannan bayi daga cikin ala hubbihi zawil qurba haka ba wanda zaka bayar ka zo kana gori ba ka bayar kuma ka zo kana gori shi ma bayi daga cikin ala hubbihi zawil qurba daga cikin aikin alkhairi shine ka dauka kudin kana bukatar sa kuma ba kana tunanin zaka mutu ba domin akwai wanda yana tunanin an bashi lokaci hala zuciyarsa ya gama ribewa zai tafi sai ya zo ya ce ya ba da kudin sa dukka yayi kaza yayi kaza to wannan ɗaya yake da ya yi ne kawai abin da ya yi amma in Allah ya so ya karba in Allah ya so ya juyar masa ala hubbihi da qurba wal yatama mutum ya bayar ma makusantansa wal yatama ya ba ma wa'inda suke marayu wa'inda suka rasa wanda suka rasa iyaye idan an ce zawil qurba kowa ya san dangi sun hada da tun daga ganin tushen mutum har zuwa wa'inda suke makwabtansa da makamantansu domin anan ba a rarrabe aljaro na wato kurba da jarul karaba da jarul jumbi ba duk ba a rarrabe ba to kowanne ne dai mutum ya zamto ya ɗauki dukiyarsa ya ba su ala hubbihi da sarransa ba wai ya bayar bane dan babu yadda ya iya wal yatama wal masakin mutum ya ɗauki dukiyan ya ciyar da marayu wal masakina mutum ya ɗauki dukiya ya ba wa miskinai anan in an faɗi miskini kowa ya san wane ne miskini a hausancen an ce miskini ana nufin kawai wanda yake ya samu tawayan ba na halitta ko na abu amma a nan larabawa in sun ce miskini ana nufin miskini da ma'anar miskini wanda ya rasa dukiya ya rasa abin da zai ci an fahimta ai talaka kenan ko sakin wabna sabili haka wanda yake dan ta kan hanya ma'ana wanda yake kan hanya dai dauko dogon tafiya zai karasa tafiya wanda ake cewa bako a takaice shi ma mutum ya dauki dukiya ya bayar da sarransa wasa haka wanda yake roko wanda yazo yana roko yana bara haramun ne musulmi to kada ka ɗauki cewa wannan falalan wasila ne da ka tozarta mutane ka wulakanta wayanda Allah bai ba su ba wannan ya zama ruwan dare al'adan mutanenmu ne da yawa al'adan mutanenmu da yawa amma kuma kin ɗauka saka turare tukunna kika bayar manzo Allah kiga sai tuna Aisha Allah ya kara mata yadda tace ya rasulullahi kai ne kake cewa idan har mutum ya ɗauki kyauta zai bayar ma wanda ya roƙa kafin ya shiga hannunsa sai ya shiga hannun Ubangiji. Ni kuma ina son in ba wa Allah yana umarni da ana bayarwa, yana umarni da a yawaita yin kyauta, a yawaita ba mu wanda suke mabukata, mu ma Allah sa ta'ala ka sa mu kasance cikin wanda za su bayar. Maza Allah ya cewa yadda uliya khairun min al yadi sufura. Min al yadi sufura. alyadul ulya hannu wacce take sama wajen bayarwa khairun tashi alkhairi min alyadis sufla akan hannun da take kasa wanda in ta zo ta mika ne a bayar amma kuma da yawa hannun da ka bayar din kuma ita ta mata kasilan shiga aljanna Allah ka sa mu girmama dukkanin bayinka a kowane irin sufofi muka same su to shine Allah yake cewa wasailina lallai matambayi mai roko ba ma matambayi ba wanda ya zo ya roke ka to ba shi alamu ne na kai ne imani duk wanda kaga ya ba wa mabaraci kyauta to alamun wannan mutumin mai imani ne wa fir riqabi haka ga yan tawi wuyayi mutum bawa mumini ka yanta shi ya sami yanci wannan shine za mu iya misalinta a yanzu kaman gidan prison ka je ka bibiya ka bibi tarihin wanda aka kama me dalilin shigan shi prison ko ko hadari ne ya faru ya shiga prison ana iya samun haka mutum mai gaskiya mai amana tsautsayi ya faɗa kansa in baka san tsautsayi ba duk ta faɗa kanka zaka gane mai tsautsayi da mutuncinka da hankalinka da wayanka sai amma wayo ka faɗa da mutuncinka da hankalinka da wayanka akwai ɗaya daga cikin manya-manyan makarantar alkur'ani na ƙasar nan bawan Allah ne sufi ne alaramma ne ya zo shi a kawai iyafar ya zo aka roƙe shi dan Allah ka taimake ni dan Allah rike min ka taimake ni kayan nan shikenan ya rike zai wuce kawai aka masa kilin kilin ai a ciki akwai akwai kwaya aka ce to a kai shi a ja yanke mai kai ya yi shekaru ya kai goma ina ga sauki qur'ani ya kai ya kai ya kai ɗari da goma ya yi shoka bila adadin a sa baki ƙarshen da aka ɗauko bidiyon aka gani ba shi da kan akai to irin wayan nan tsautsayi suna nan kala kala in kuma da ba bidiyon kuma da ne babu yadda aka iya to akwai wanda tsautsayi ne zaka afka masa to shi sa wa firriqab idan kaga mutum bawa shi ma bawa mumini akan yanta shi a samu lada sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya daga cikin alkhairinsa a musulunci shi ya yanta sayyidina bilal wanda Bilal din nan ya zama wani irin dakare a cikin addinin musulunci mu duba irin sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali yanda suke infaki wajen cewa ta farkin Allah amma yanzu da yawa abubuwa in kaga mutum yayi ma sai dan riya dan Allah mutum ba a yi ba a yi da Allah yanzu da an ce mutum ya dan Allah zaka ga hankalinsa ya tashi amma idan aka ce za a yi dan riya ne to kafin kowa yi sai yayi zai rantse da Allah yayi sai da riye ne in an zo filin kwallo ne matasa za su yi ihu ya bayar za a bayar zai zo ya bayar in an zo mene zai yi wanda da da yawa ana son ka yi kyauta irin yadda annabi ya ce hannun hagu ta bayar dama ma bata san nawa bane ko kuma hannun dama ta bayar hagu ma bata ma san me aka bayar ba ma'ana abin da ka bayar din ma kai ma baka sani ba kenan domin idan kai ka sani ai ba dama da hagu ba inda kafa da kafa ma duk sun sani haka to kyautun da ake so ka yi kurman kyauta makahon kyauta wata rana wani bawan Allah cikin dare ya ware wasu dukiya ya ce zan yi kyautan su dan bayar da su tafarkin Allah ya shirya yin haka sai ya fita ya je ba da kyautan tafarkin Allah a daddare ya hadda wata mata a doke-doke ya zo a ɓoye ba ta a cikin duhun dare ya ba ta sai tafi da safe sai ya ji labari ana kai ai wani mutumi wawa jiya wata karuwa kawai dinkula kuɗi ya bata kai ai kuɗi mai iri kaza mai iri kaza sai shiga damuwa ko Allah bai karɓa sadakarsa bane ya sake komawa da daddare wace gare sake dunkulo kuɗi mai mugun yawa ya samu wani mutumi a haka haka kaman barabare dai ya ce to yayi gufi bai bashi da safe ji labari ai wani ya fito sata jiya barawo amma kawai wani mutum ya zo ya dunkula kuɗi ya bashi ga bayin Allah na gari ga kaza kaza sai abin ya dame shi bawan Allah nan an ce ya je na cikin zargin kansa yake gani Allah yana sanar da shi cikin hanyar mafarki yake cewa wayannan baiwar Allah da ka ba ta karuwa da tana karuwanci ne domin matsi da tsananin rayuwa daga jiya lokacin da shekaran jiya lokacin da ya ba ta dukiya tun daga wannan lokacin ta fita daga cikin wannan halin dalilin ya zo musulunci yakan nuna tausayi yakan sauko da mutane a saukar da abubuwa wanda yake dokoki ne na Allah amma Allah sai ya muku afuwa kamar yadda yanzu azumi ne ake yi amma in tsananin rana yayi yawa da ka zance ɗan mutane Maiduguri su sha ruwa kai kake jos ga sanyin da ba wani matsala sai kai kai kama ka sha ruwa da kai da su ɗaya ne hukuncin ku yan sokoto ma ya ce su sha ruwa kai da kake bauchi a unguwan da dutse ya sha ruwa ya koshi yana kamshi yana sanyi kai kai ma ka ce alaka ji wani malami ya ce yan sokoto su sha ruwa ai duk kuma yan najeriya ne saka to akwai abubuwan da yakan sauke hukunci wa fi rikabi wa ibn sabili wa ibn sabili wa sa'ina wa fi rikabi wa kama salah tukunna mutum ya tsaye da sallah domin shi ma sallah yana daga cikin alkhairi wa ata zaka mutum ya bada zakka anan rukuni guda biyu Allah ya kawo su masu girma wal mufuna bi ahdihim daga cikin aikin alkhairi shine mutum ya zama mai cika alkawari idza ahadu wanda za su cika alkawari a lokacin da alkawarin nan suka dauka wannan yana cikin ayyuka na lazimi da suwurdi da duk mutum ya alkawarin zai yi ya cika wannan kar mutum ya ɗauki abin da ba zai iya ba babu wahala a cikin lamarin amma yi din in mutum bai nemi taimakon Allah ba ana shan wahala wal mufuna bi ahadin idza ahadu was sabirina haka wanda suke masu hakuri fil ba'sa'i a halin da suke ciki na matsi na wato hali na yunwa kenan mutum yana cikin yunwan amma bai tallafa wa kansa abinda Allah ya haramta ba duk halin yunwa da hali na tsanani ba zai sa ya je ya sata ba ba zai sa ya sai da addininsa ba ba zai sa ya yi abu maka masu muni kala-kala ba fil ba'sa'i wadarra'i haka wanda suke hakuri cikin hali na rashin lafiya hali na rashin lafiya ga rashin lafiya amma mutum ba zai shiga ya afka mummunan hali ba domin da yawa daga lokacin da rashin lafiya zo mutum shedan yakan zo idan ya fahimci rashin lafiyanka na mutuwa ne zai iya kokari ya ziga ka ka yadda da shi ka ce Allah biyu ne kana ta Allah biyu ne zai baka lafiya kana faɗa kuma ka mutu sai shi fa makiri ne yayi shedananci lakum aduwwun fattakizuhu aduwa wa fil ba'sa'i haka a lokacin da ake tsananin yaki al ba'sa shi tsanani ne kawai to amma anan ana fasara shi da al ba'sa'i a matsayin ma'anar yaki wad darra'i wa hina al ba's a lokacin afwan a wahina al ba's kai lokacin da ake yaki ulaika alladhina sadaqu wa'inda suka riki wa'innan sufofi su ne wa'inda suke suke da gaskiya sun yi gaskiya sun tsaye da addinin Allah wa ula'ika humul muttaqun wa'innan su ne wanda ake ce musu masu tsoron Allah Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dacewa insha Allah ina ga anan da mu tsaya sai dai in kuma da tambaya ma amsa
صدق الله العظيم Salamu alaikum. Tambaya na shine me hukuncin wanda ya jinkirta azumi bai biya ba har aka shiga wani Ramadana. Sai kuma me laifin wanda wanda ya ci ko ya sha bayan an yi bayan an kira as-salatu.
a wanda ya jinkirta watan ramadana ana bin ka azumi kaman guda ɗaya ko guda biyu sai ka ki biya ba da rashin lafiya ba sai zama ka ki ka biya to wannan azumi idan ramadana ta zo to ba za ka yi shi ba shi dama ba a yin ramako a ramadana ba a nafila a ramadana shi ramadana ramadana ake yi da ka yi azumin watan ramadana tare da mu bayan wata ya wuce to za ka ɗauko ɗayan nan karama kuma ka ciyar ka fahimta za ka rama sannan kuma za ka ciyar da a maimakon ramako ne kawai za ka yi to yanzu kuma ya haɗu maka da ramakon da kuma ciyarwa ran da kai za ka ciyar da mudu ka ciyar da mutum ɗaya ya ce ƙoshi wasu ma sun ci haddana ma a kai ka gane ko yawa to mutum ɗayan wasu suna ana maganar mudu ne ka bashi da abin da zai na kayan miya duka ka bashi sannan wanda yake azumin watan ramadan sai kuma aka ce mene sai aka kira assalatu sai da assalatu ta zo assalatu khairun minan naum kawai sai ya ji kuma ya fito ya gani ka fahimta akwai assalatu na yan iyayi don akwai wanda zaka ji karfe hudu baka ma tashi ba kana kana shirin da ka tashi ko sai ce as-salatu khairun minan nawm to kaga wannan as-salatin sai ka ce ka rike as-salatin ka sai da me yasa in dai yana nufin as-salatu na wai cewa daina cin abinci ne karfe hudu a Najeriya kuma akwai garin da in an ce as-salatu khairun minan nawm su as-salatin su yakan fito karfe hudun wasu ma kafin hudu ma su as-salatin su alfijir ya kito musu amma irin mu wajen mun nan wanda ya kusan biyar tukunna alfijir ɗin yake ketowa kawai sai ka zo ni ladani ya yi wuf ya hauro ya ce asiratu khairun minan nan to wanda ya wannan sai ka ka buɗe abinci sosai ka sha lipton don ka samu ƙarfi ka ci abinci amma kuma asalatu na haƙiƙa aka kira kuma ka ji asalatu ne ka san asalatu ne ka leƙa ka gani sai ka zo ka ta bincika ne ko kanka ka gane hukuncin ka hukuncin wanda ya karya azumi ne da gangan amma in ya zama rashin lafiya ne ba za ka iya ba ba za ka iya ba kamar irin yadda take faruwa mutum ya kwana da yunwa ga halin ha'ula'i na kakanika yi kuma yana jiran ya samu abin da zai ci kawai ya bude da an yi salatu to kaga in yace zai zarce shi fa ba annabi bane to in kuma ba fa ma maganar daure ake ba ba maganar daure ba mutumin da bai ci abinci ba kuma in ya ga zai zarce zai iya kashe kansa ko wani hali ya fada ko wani cuta ta tashi masa to zai iya cin abinci sai ya rama wannan azumi ka fahimta domin Allah ya faɗa wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsin kada ka sa kanka zuwa ga halaka ka kyautata wa kanka inna Allah yuhibbul muhsinin Allah ya taimake mu na'am nan gaba ana kokarin rubutawa din ya fi insha Allah Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka samu cika da imani